kuma ya haɗa sakonmu a ɗaya daga cikin cibiyoyinmu wannan masallaci na juma'a wanda yana da suna masu yawa ana ce mai farin masallaci ana ce mai masallaci mara ibrahim da majo rahimahullah a wannan unguwa na kwamfamari ba don komai ba sai don gabatar da wa'azi na addinin musulunci kamar yadda babban malaminmu shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatun doktor ibrahim jalo janungo wanda kuma gashi nan tare da mu kullum malam kabiru yana ce dai dan madina alhamdulillah allah ya saka da ne gabanin kuma malam kuma gabatar da wasu yan a fara zan gayyaci limamin hamsu sarawa na wannan masallaci shi ne fadilatu sheikh abubakar adam abasha ya bude mana wannan zama da karatun alkur'ani mai girma ana ma da suna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
ما شاء الله والحمد لله ina ga ana rama sai da zo da yana da a tare da mu kafin ba wa malam abin ba da karatu akwai shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar da mato fadilatu shirya kuma isa muhammad yadda da shi akwai fadilatu doktor andori muhammad yahudi kare imam na juma'a na wannan masallaci kuma kwamanda ya isma ta jihar yobe yadda da shi akwai malam ali sharif kukar limamin masallacin Umar Kurkafa da Juma'a wacce take sabon beki a gefe da shi kari na na'ibi na sha'awar nashi da yawa. Malam Abdullahi Idris Asudani a gefe da shi kuma ga malamina a Fadilat Sheikh Musa Kwanate malam shi ya koya mana babban koyi kama nan mu da tun makaranta Eh, duk suna nan tare da mu kuma kullum duk lokacin da za a yi karatu yadda da shi ya mana abdulrahman ah, duk muna muku fatan alheri a nan akwai malam zubai bashe limamin yan sanda kuma ɗaya daga cikin limaman mu na gana ma ahmad garba bazam da yan agajin mu da kuma sauran yan social media ina kara mana barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maudu'in abin da malam zai gabatar mana bi idnillahi ta'ala shine ba a raba sunna da alqur'ani. Idan daga jin maudu'in ka san za a sha karatu. Muna fatan kuma za a yi saurare na alheri a saurara kwarai da gaske domin a saurari wannan karatun kwamilatu Dr. Ibrahim Jala Jalungo wanda ya tafi ban mashkuran Najeriya.
bakon haka ma ya isha الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولنا ندره نجيوما درنجو مشابكوي ga watan Rajab watan bakwai a kalandar musulunci jira 1446 wanda ya dace da daren goma sha bakwai har yanzu ga watan Januwari kanun na biyu shekara 2025 meladiya Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci namu mai sunan ɗaya daga cikin malumanmu ko shugaban majalisar malamai a wannan jiha da Allah masa rasuwa a Sheikh Ibrahim Damaturu a wannan gari na Damaturu domin gabatar da takaitacciyar muhadara za mu ce da ta shafi maudu'in da shi mataimakin shugaban majalisar malamai ya ambata na cewa ba a riba alkur'ani da hadisi ba a riba alkur'ani da sunna kenan duk waɗanda shaidan ya kawata musu cikin kwakwalensu cewa su mai da ginshikin addininsu shi ne kafurcewa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafurcewa hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yi wa hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yarfe da jafa'i da ilhadi kamar yadda wasu malahida suka ɗaukan makansu yi wa ayoyin alkur'ani yarfe da ilhadi da nuna cewa ayoyin suna karo da juna da nuna cewa alkur'ani ba komai ba ne face wani kwaikwayo ne da aka kwaikwaya daga littattafan da suka gabata su a taura da injila da zabura da sauran wasu littattafai na halar kitab da ta tsumiyoyin mutanen farisa da sauransu mutanen da shaɗan ya kawata musu cikin kwakwalensu su ɗauki wannan wahayi na biyu wato wahayin hadisi su mai da ginshikin addininsu shi ne yi masa yarfe da sharri da nuna cewa yana karo da juna da nuna cewa yana warware kansa da nuna cewa ya saba da wahayin alkurani da sunna to babu shakka addinin nan nasu ko abin da shaidan ya kawata musu cikin zukatansu ba yi da alaka da alkurani mai girma alkurani mai girma ya zo da tabbatar da wahayin hadisi wahayin sunna idan muka ce hadisi muna nufin sunna duka sunayensu ne saboda haka a wannan takaitaccen takaitacciyar muhadara takaitaccen darasi insha Allah ta'ala za mu nuna cewa alkur'ani mai girma ya tabbatar da yin imani da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin nan yana da kyau musan cewa mutanen da shaidan ya kawata musu cikin tunaninsu da kokwalensu cewa su mai da ginshikin addininsu yi wa wahayin sunnar manzon Allah wahayin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarfe da sharri da kage da zage-zage da kushe-kushe a dai nan kasar a halin da ake ciki yanzu sun kasu kashe biyu suna iya zamantowa kashe uku idan muka tuna da tarihinsu na farko a wannan ƙasa tamu Najeriya. Wato tun a lokacin wani mutum da ake kiransa Muhammadu Marwa mai tatsini. Taba Muhammadu Marwa mai tatsini asalinsa mutumin Kamarun ne, mutumin Marwa ne, tayu, babarbare ne, tayu, bafullace ne, tayu, shiwa Arab ne. Almuhim ya zo kano ya zauna kuma dai har ya gama zamaninsa ya kawo rikici a nigeria aka kakkashe mutane a kano da ba za su kasa mutum gudu goma sha biyar ba a kashe mutane a maiduguri a kashe mutane a dola a kashe mutane a kaduna a kashe mutane a gombe domin a kano ya fara da shi da jama'arsa suka fara ta da rikici a 1980 sannan a maiduguri a 1982 a kano 1980 watan disamba a maiduguri 1982 watan oktoba sai kuma a kaduna nan ma 1982 watan oktoba sai kuma a yola a 1984 sai a gombe rikicin ƙarshe kenan da aka yi a 1985 to shi muhammadu marwa mai tatsi ne saboda rashin iya hausarsa ga kuma yana ɗauke da wannan mugun tunani da shaidan ya cusa cikin kwakwalwarsa ta mai da sunnar annabi shine number one abinda zai yaka abinda zai kushe abinda zai wayarfe saboda haka kullum yana cike da hushi idan yayi abinda yake kira ake kira wa'azi kuma yaga dukkan mutanen da yake so su fahimce shi ba su fahimce shi ba yakan ce Allah tasini Allah tasini Allah tasini daga nan aka masa laƙabi ake masa laƙabi da muhammadu marwan mai tasini kuma da shi da jama'arsa garin tabbatar da wannan aƙida tasu sukan kira waɗanda ba su ba masu karanta wahayin hadisi ko wahayin sunna ko wasu littattafai da za su taimaka wa musulmi wurin ƙara fahimtar wahayin alkur'ani da wahayin sunna ko abin da ya shafi larabci ko abin da ya shafi abin nan nahul larabci ko abin da ya shafi ku da sauransu sukan ce musu mutane ne wato masu ƙala ƙato wato masu hikaito maganganun wasu ƙatti wannan ma ya sa ake kiransu da ƴan ƙala ƙato a can ƙasar hausa shi muhammadu marwa mai tatsi ne mun sani shaidan ya kawata masa cikin zukatansa yana haramta abubuwa da yawa ya shahara da shi da jama'arsa a wancan lokacin da haramta abubuwa da yawa daga ciki akwai haramta jin rediyo akwai haramta kallon talabijin akwai haramta ginin bene a gina bene haramun ne a wurinsu akwai haramta sanya sutura mai maballi ko wando ko riga wannan duka mu da wayonmu aka yi shi mun san da wannan mun ga irinsu iri na gidanmu tsangaya ce da ake haddan alkurani wanmu shugaban tsangayar mahaddaci ne marubuci saboda haka irin waɗannan baƙi sukan zo muna mun san da suna san da aƙidinsu ciki da waje a wancan lokaci duk da ba mu taɓa imani da su ba mu taɓa amincewa da su ba to mun san suna da irin wannan aƙida amma a wannan lokaci na yau waɗanda suke jagorantar wannan harka ta yi wa wahayin sunna yarfe da sharri da ƙage ɓangarori biyu ne ko kuma sun mu ce sun kasu kashi biyu kashi na farko waɗanda suka fi shahara cikin wannan kashin su ne Usman Muhammad Dangungu tumin Ibbi tumin jihar Taraba mu muna daukan sa kamar wa a gare mu amma mazaunin Kaduna a yanzu na biyu wani wanda ake kiransa a Yahaya Masussuka mutumin dutsen ma a jihar Katsina su waɗannan ɗaya ɓangaren na kiran su masu sallar raka'a kuma suna kiran su mushrikai suna kafurta su dalilin da yasa suke kiran su mushrikai kafurai shine sun ce duk da sun ikirarin aiki da alkur'ani kawai amma kuma suna salla irin sallar da babu ita a alkur'ani domin su waɗannan so su ɗan gungu da haya masussuka so suna salloli goma sha bakwai a cikin awa ashirin da hudu suna azahar raka hudu suna la'asar raka hudu suna magariba raka hudu raka uku suna isha'i raka hudu suna asuba raka biyu kun ga raka nawa goma sha bakwai to wannan ya sa ɗaya ɓangaren suke kiransu ‘yan raka'a suka ce waɗannan salloli nasu babu su a cikin alkur'ani saboda haka su ma mushrikai ne haka suke kiransu ‘yan raka'a mushrikai ɓangare na biyu yana ƙarƙashin wani barista lauya mai aiki irin na lauya mai zuwa mai ziyartar kotuna a garuruwa daban-daban wannan lauya sunansa barista sale bello mutumin kano shi wannan shi da jama'arsa su ba sa sallah irin ta musulmin duniya domin suka ce sallan da take cikin alkurani a gurinsu farko sun gano sallar ne daga ma'anar sallar a harshen larabci domin ma'anar assala a larabci addu'a addu'a saboda haka su in za su yi sallah sukan fuskanci alƙibla kowa daga cikinsu mai sallah zai fuskanci alƙibla in ya fuskanci alƙibla sai ya addu'a da duk harshen da ya ga dama saboda Allah na jin kowane harshe koyi da hausa koyi da yarbanci koyi da barbarci koyi da fulanci koyi da larabci ko da ingilishi ko da chinese ko da igbo kuma addu'ar ya roƙi lafiya ko ya roƙi kuɗi ko ya roƙi aure ko ya roƙi albarkar noma ko kasuwanci ko wani abu kada ya kuskura ko da wasa ya karanta alkur'ani fatiha ko wani abu domin sallah ba mahalli ba ne na karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani ana karanta shi ne cikin dare kamar inda Allah ke saboda inda ayar da Allah ke cewa ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila oh muna da alarma karanta mana بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل نعم قم الليل إلا قليلا مم.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
yawwa suka ce lokacin karatun alkur'ani shine lokacin dare dalili ayoyin da aka karanta yanzu Allah ya ce ayyuhal muzammil qumil layla kailul lumibbe tashi qumil layla tashi cikin dare ka tsaya cikin dare abinda ban sani ba domin zahiri dai mai karatun ƙuranin dole ya zamanto ya tsaya ba maganar zama ma ban sani ba ba da tabbaci a tsaye zai suke karatun ƙuranin ko kuma suna iya zama su karanta shi ko suna iya kunce amma dai abinda lafazin alƙurani ke cewa kumin laila ka tashi cikin dare ka yi tsayuwa cikin dare tsayuwa kumin laila ya yi wal muzammil kumin laila sai menene a gaba إلا قليلا illa qalilan cikin dare din nan duka ka gama shi da tsayuwa sai dan kadan kawai na wani lokaci na dare duka na karatun alkurani nisfahu kai tsayuwan dare na rabin dare awa shida kenan ko awin minhu qalila ko kuma kai tsayuwan kasa da awa shida auzit alai ko kayi tsayuwan awa shida da wani abu warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani karantawa suka ce waɗannan ayoyi su suke nuna cewa mai karatun alqur'ani saboda ibada kuma wajibi ne ma cikin dare za a karanta alqur'ani amma kada wani ya kuskura ya karanta alkur'ani cikin sallah zai kafurta haka domin alkur'ani bai zo da wannan ba. addu'a kawai zai yi to kamar da muka ce idan mutum ya tsaya ya du- ya kalli alƙibla ya yi ta addu'a ya yi abin da ya ishe shi sai ya tsuguna tsugunawan ba tsuguna haka ba tsugunawan zama ya zauna a tsugune yana zama a tsugune sai ya sujuda yana sujuda ɗaya sai ya tashi sallah ta ƙare kenan har abada an gama sallah wannan ita ce sallar su barista Sale Bello Kano to amma gaskiyar lamari a wannan kwama shala tasu da shaidan ya sawwara musu su barista Bello su barista Sale Bello ai sun fi su masussuka da dan gungu gaskiya An fahimta? Sun ɗan fi su. Domin da suka ce sallah addu'a ce, sallah addu'a ce, tunda abin dama harka ne na ah, yin abin da mutum ya ga dama? Sallah addu'a ce, amma wa'innan da suke sallah irin ta musulmi, raka'a goma sha bakwai ina suka same ta alkurani. Ba inda suka same ta. domin ayoyin da suke cikin alkur'ani da suke ishara da lokutan sallah ba za ka iya fidda waɗannan raka'o'i goma sha bakwai a cikinsu ba farko dai kamar yadda ya zo cikin alkur'ani fa'izat ma'anantu faƙi musala
فإذا طمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
to kun ga wannan aya ta suratul nisa ta nuna mana cewa wajibi ne a tsaye da sallah sannan kuma sallan nan wata aba ce da ta zamanto kitaban wani abu da aka rubuta kuma mawkutan da aka sanya masa lokaci sanya ra- sallar tana da lokaci kuma aba ce wacce aka rubuta fa'izat ma'anantum idan kuka nitsu faqimus sala ku tsaye da sallah inna salata lalle sallah kana ta kasance alal mu'minina akan mu'minai kitaban kitaban din nan bi ma'ana maktuban bi ma'ana mafruḍan aba ce wacce take kitaban wato rubutacciya wato farattacciya sannan mawqutan ai sahiba waqtin wacce ake yin ta cikin lokaci wacce aka ayyade mata lokaci to idan ka koma cikin alqur'ani ayoyin da suke da alaƙa da wani abu na lokutan sallah su ne irin ayan nan ta suratu abin nan ta suratul isra aqimis salata liduluki shamsi
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا na'am wannan aya ta suratul isra Allah na cewa cikinta aqimis salata ka tsayar da sallah ka tsayar da sallah liduluki shamsi liduluki shamsi din nan ay min duluki shamsi daga karkatar rana ka tsayar da sallah ila ghasaqil layli har zuwa duhun dare kaga tun da su ba wanda ya zai fassara musu alkurani annai bai zai fassara musu alkurani ba ballantana kuma wani duk da dai su sun ɗaukan makansu su kam in suka ja aya za su yi minti biyu ko uku suna fassara alkuranin su amma ai kaga sun haramta wa annabi annabi shi bai da wannan dama wani ma bai da wannan dama to a dai zahiri a nassin dai alqur'anin abinda Allah ke cewa aqimis salata ka tsaye da sallah liduluki shamsi daga karkatar ina ko cikin karkata ko lokacin karkatar rana ila ghasaqil layli zuwa duhun dare kenan abinda ɗan galakato ko ɗan tatsine ya kamata su yi idan dai har za su yi wa kansu adalci da gaskiya a cikin aƙidarsu da rana ta karkace shi kenan da masu sallan ɗan raka'a da masu sallah irin ta abin nan barista abin nan salibello idan sun fisarci alƙibla za a yi ta'addu'a ba hutu ba domin Allah ya ce ake misalata liduluki shamsi ila ga sakin laili daga karkatar rana har sai dare ya shigo tukunna duwan dan ƙara ƙato dole wannan kowace rana ya zama aikinsa kenan kun fahimci zahirin ƙur'ani domin Allah ya ce aqimis salata liduluki shamsi ay min duluki shamsi ay min maili shamsi sai da sallah min maili shamsi ila har zuwa ghasaqil layli duhun dare kaga wanda zai fuskanci alƙibla ya yi addu'a minti biyu bai aiki da ayan bai aiki da alkurani da shi ko wanda zai raka a hudu kawai a zahar daga a zahar ya ce zai huta bai aiki da alkurani wani alkurani kamar Allah ce daga karkatar rana har zuwa duhun dare a yi ta yi ko ba inda Allah ya ce a huta an gane أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كسيد صلى daga karkatar rana har zuwa duhun dare sai aka ce wa qur'anal fajr qur'anal innan mansub wa qur'anal fajr da kuma qur'anal fajr ai wa aqim qur'anal fajr ka sai da sallah أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأقم قرآن الفجر كما كسيد سلر الفجر قرآن أنان ينعنى في السلة أم فهمت؟ أتكين القرآن مجرما أكوي إن لفظا قرآن سكزو أما با قرآن أكي نفيبا a wannan suratul isra sun zo guri biyu ana nufin sallah a suratul qiyama sun zo guri biyu ana nufin karatu Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul qiyama لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرك به لسانك أي لا تحرك لسانك بالقرآن على وجه الاستعجال على وجه التعجل kada ka motsa harshenka da alƙur'ani ta hanyar gaggawa don wai kada ya ɓace maka kana son ka haddace la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu lalle tara shi cikin zuciyarka da kokolwarka haƙƙin mu ne kuma zamu yi inna alaina jam'ahu wa qur'ana hakanan kuma haƙƙin mu ne mu karanta maka shi saboda haka idan manzon mu jibril yana karanta maka saurara kawai zamu tara maka abin yana gamawa ba za ka manta ba sana kuri'uka falatansa kamar da ya zo cikin suratul a'la la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana ma'ana qur'an anan ana nufin me qira'a idan muka karanta shi fattabi qur'ana kai dai ka bi qira'ar ka saurara kuma ka kara ka bi a hankali ba tare da gaggawa ba za mu tsare maka shi cikin zuciyarka to shi yasa a cikin alkur'ani za ga cewa wani lokaci an ambaci wani lafazi ana nufin wata ma'ana ayyananniya siyaki zai guda mutane siyaki shi zai guda maka ba ma sai wani babban malami ya yi ta karantar da kai ba za ka bayyanci cewa dole abu kaza ya kamata a yi nufi yana kamar ran gashi an ambaci ƙur'ani amma kuma ana nufin me ana nufin me ana nufin sallah kamar can ambaci alƙur'ani amma ana nufin me ana nufin kira'a to haka wani lokaci za a ambaci alhikima ana nufin me ana nufin sunnar manzon Allah ana nufin hadisin manzon Allah kamar inda Allah madaukin sarki yake cewa cikin suratul azab واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا yana magana da matan annabi siyaki ne mai tsawo an fara tun da ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'in ittaqaitun akai ta tafiya akai ta tafiya har a ƙarshen umarnin da bayanin aka ce watkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna ma yutla abinda ake karantawa mana ake hurtawa fi buyutikunna a ɗakunanku ko a gidajenku albayit da larabci yana ɗaukan ma'anan gida yana ɗaukan ma'anan ɗaki waskurna ku tuna ma yutla abinda ake karantawa abinda manzo mijinku yake karantawa a cikin dakunan ku min ayatillahi na ayoyin Allah ayoyin Allah din nan abinda ake nufi da shi mai alqur'ani alqur'ani wal hikma da abinda ake karantawa har yanzu menene ake nufi hikma hikma ana nufin hadisi abinda ake hurtawa ku tuna ko azantu ma'ana ku tuna ku wa'azantu ku yi riko da wa'azin wa'azin nan da yake cikin abin da ake karantawa a ɗakunanku na ayoyin alƙur'ani da kuma sunnar manzo don dukansu wahayi ko hadisan manzo an fahimci abin me ya tabbatar mana da hikima anan ana nufin hadisi shine mai siyaki shine lafazin tilawa yutla ake karantawa to almuhim mun ji aya ɗaya ko a wannan aya wa aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda akwai salloli akwai rakawi 17 anan ko ma sallan azhar da al-asr baka yi saka fitar ba domin sallah ɗaya da aka ambata an fara ta daga duluki shamsi ba za a tsaya ba sai ina sai dare an fahimta kuma a matsayin sallah ɗaya ce sai sallah ta biyu da aka ce ƙur'an alfajir sallar alfijir sallar safiya to a cikin suratu hud Allah ya sake cewa wa aqimis salata tarafayn nahari
أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات na'am ذلك ذكرى للذاكرين jazakumullahu khairan a wannan aya ma akwai maganar ishara ga salloli da wani lokacin su Allah ya ce wa aqimis salata ka da sallah tarafayn nahari ai fi tarafayn nahari a geffan yini biyu a geffan a geffa biyu na yini safe da maraice mun samu lokaci biyu sai aka ce wa zulufan minal laili da kuma ƙariban minal laili da kuma zuluf az-zulufu al-qurbu a larabci wa zulufan minal laili da kuma ka tsaye da sallah a kusa da dare saboda ka iya cewa anan babu ma sallan dare a ciki an fahimta domin an ce tsaye da sallah a ɓangarori biyu na yini duka yini ne amma mu ce farkon yini da ƙarshen yini ba dare kenan sai kuma aka ce ka tsaye da sallah zulufan ai fi zulufi hmm? minan nahari a cikin kusa na yini kaga ba a shiga dare ba har yanzu an fahimta to kar mu manta ɗan ƙalaƙatun su Usman dan gungu da masussuka su suna sallar ne suna salloli biyar da rakawo'i goma sha bakwai to har zuwa ƙarshen aya innal hasanati yuzhibna sayiat kyawun ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka kuma wannan tunatarwa ce ko wa'azi ne ga masu tunani ko ga masu wa'azantuwa a suratul rum akwai wani abu na ishara na sallah Allah yana cewa fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsun a lokacin da kuke maraice wa hina tusbihun da lokacin da kuke safiya walahul hamdu fis samawati wal ardi kuma godiya ta sace a cikin sammai da ƙasa wa ashiyan tsarki ya tabbata gare shi da maraice wa hina tubhirun tsarki ya tabbata a gare shi a lokacin tsakiyar rana ko wani abu eh a lokacin tsakiyar rana nan ma dai babu wa'annan lokuta da za a ce lokuta biyar ne a fili a bayyane a suratul aha Allah madaukakin sarki yana cewa fasbir ala ma yaquluna wasabbi bihamdi rabbika kai hakuri da abinda suke cewa ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan abinda suke cewa na izgiri kafirin makka abinda suke da maka na izgiri da yahudawa da nasara da sauransu wasabbih bihamdi rabbika wato kai tasbihi ta da gode wa ubangijinka qabla tulu'i shams kuma da ba ka sallama shi tasbihi da kace qabla tulu'i shams kafin fitowar rana wa qabla ghurubiha da kafin faduwar rana wa min ana'il layli daga wasu bangarori na dare fasabbih kai tasbihi tasbihi shine subhanallah ba maganar sallah anan wa atrafan nahari da wasu bangarori na yini kai haka la'allaka tarda ba maganar sallah a cikin wannan aya a cikin suratul qaf Allah madaukin sarki ya ce fasbir ala ma yaqulun kai hakuri kan abin da suke cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabbi bihamdi rabbika kai tasbihi ta hanyar godewa ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin kullowar rana wa qabla al-ghurub da kuma kafin faduwar rana wa min al-layli har yanzu ka tsarkake Allah ta hanyar godewa ubangijinka wa adbarar sujud haka nan ka tsarkake Allah ta hanyar gode wa ubangijinka bayan ko bayan yakin sujuda nan ma babu fillafillan cewa ga sallan azar ga sallan la'asar ga sallan azar raka hudu ga sallan la'asar raka hudu ga sallan magariba raka uku ga sallan isha'i raka hudu ga sallar ina asuba raka biyu da ta su ta goma sha bakwai saboda haka su barista sale bello da suka ce wa'annan mushrikai ne da sallar raka'a babu wannan sallar raka'a alqur'ani ina ga suna da gaskiya a wannan bangare saboda haka ana bin su dan gungu su ma dan gungu da su yaya masu suka ana bin su bashi duk duniya mu al'ummar musulmi muna bin su bashi su kawo mana sallar nan tasu nassa a cikin alqur'ani kuma ba mu bukatar ijtihadin su tunda su sun haramta wa annabi wahayin da Allah ma ya wasa da da ijtihadi kaga su ba su haramta wa kansu ijtihadi ba su ce za su ijtihadi wani su sai dai su kawo mana nasi ta na taɓa jin an rusa yaya masu suka aka ce na hujja wannan sallah ta ko ce hujja da hujja القرآن حكتين أبدا سيجعي الله يأتي سورة العذاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو من كان يرجو الله واليوم الآخر يقول لي صلى الله عليه وسلم يا إذا سنتي وأروا يا كاري و يا كاري ودن كذا تمام saboda haka waɗannan su ne kashe-kashen dangarakato a wannan ƙasa ta ko dai mu ce manya-manya kashe-kashen su biyu ne a yanzu wanda aka wata rubutun wadanda suke kan irin wancan dokoki da shi shaidan ya bayyana wa amma ba da mara wasu da zuciya sama domin suna girmama shi amma da mara wasu suna girmama shi suna cewa an zalunce shi wanda wanda ba ya tare da shi to dan uba ne a wurinsu ba dan uwa ba ne uku itibarin fikirar shugabansu na farko sun kasu kashi biyu itibarin waƙe su muke ganin su yanzu muke sauraron bayanansu a social media a wurare daban-daban a matattaransu da sauransu to mu al'ummar musulmi al'ummar musulmin duniya salloli nawa kuke yi ciyawa ashirin da hudu na farilla na nawa wani ya ce sha biyar wani ya ce sha bakwai ya kamata mu yi tibaki kan guda sha bakwai sha bakwai ne muke yi goma sha bakwai muke yi kafin da kuma yi
an yi ma insha Allah za mu yi isha ya hudu nawa
bakwai can an jima da asuba za mu biyu nawa tara da azahar insha Allah za mu hudu goma sha uku sannan bayan azahar insha Allah za mu yi asar hudu nawa sha uku da hujjar mu hujjar muna nan cikin wahayi na biyu wahayin hadisi wahayin hadisi da hadisai kamar haka wahayi ne shi da kawai ne ba wai ko sifofin su ba ramin yawa da kawai ba wai sifofin su ba da ake kamar kuri da ake tashi su masu nan cikin hadisai da adadin da yawa imamul bukhari ya ruwaito cikin sahihinsa hadisi na 350 da imamu muslim cikin sahihinsa hadisi na 685 daga nana aisha umul mu'minin Allah ya kara mata yarda ta ce faradallahu salata hina faradaha Allah ya wajabta sallah lokacin da ya wajabta sallar ya wajabta ta raka'atayn raka'atayn raka'a biyu kawai
lokacin da Allah ya wadata sallah a farkon fari lokacin annabi na maka raka a biyu biyu ne kan asuwa raka a biyu a zahar raka a biyu da asar raka a biyu sai magariba raka a uku idan magariba sun tashin farko raka a uku Allah ya wadata sai kuma isha ya raka a biyu a ganin
nana aisha sai ta ce fil hadari was safar haka Allah ya wada tasalloli raka'a biyu biyu ma'ana in banda magariba don akwai hadisai da suka bayyana da cewa magariba ita tun karon farko ita raka'a uku ce kuma ba a rige ba ba a kara ba fil hadari was safar fa uqirra salatu safari to bayan annabi ya kaura daga makka ya koma madina sai sabon shari'a ya sake saukowa sabon hukunci ya sake saukowa a hukumar salatu safar aka tabbatar da sallar lokacin tafiya kamar yadda shike a makka ya zama to idan mutum ya shiga yanayi na tafiya to zai sallaci asuba raka'a biyu zai sallaci azhar raka'a biyu zai tsallaci ya tsallaka biyu zai tsallaci sha ya raka biyu taban magariba tana kan yanayin ta raka uku shi ne mana faukar salatul safar wazida fi salatul hadar sannan kuma akai kari a sallar zaman gida karin nan ba wai ya shafi duka salloli biyar ba ne a ya shafi salloli uku ne kamar yadda hadisai da zan karanta nan gaba suke tabbatarwa
وروى الطهاوي إمام الطهاوي يروي في شرح معاني الآثار تشيلك في حديث سابق زواجر معاني الآثار حديث ندبور دريبي للستين والبيهقي في الكبرى لكم إمام البيهقي تشكيل التافه ساعة السنن الكبرى حديث ندبور للشراء للشسرين بالإسناد صحيح الإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد أنا عائشة أم المؤمنين على كلام دردتك إن أول ما كتبت الصلاة إن لما يجي أفرق أفرق أكبر تسلى وعلو إن أول ما كتبت الصلاة ركعتين ركعتين أكبرت إن بند مغربة فلما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة لوكتين دا النبي صلى الله عليه وسلم يداو مدينة واطمأن كما يزونا مدينة يسامو نسوا زاد ركعتين غير المغرب كونغني هو زاد ركعتين غير المغرب sai annabi ya kara raka'a biyu biyu wato akan azhar ba su ba ba akan azhar da la'asar da isha'i ghairal maghribi banda maghriba me yasa li'annaha witrun domin dama ita wato yar uku ne yar maraci yar raka uku ce dama tun a makka wa salatul wa salatul wa salatul adati haka nan kuma banda sallar asubah ita kuma abin da yasa ba a ƙara mata raka'a biyu ba a lokacin zaman gida lidulil qira'atiha saboda ita ana tsawaita karatu a cikin ta qalat nana aisha tace wa kana idza safara salla salatahu al-ula ya kasance shi annabi mana idan tafiya ta kama shi ya kasance a cikin tafiya sai yayi irin sallan da yake a makka shine salatul ula domin sallar makka menene kullum asuba raka'a biyu kullum magariba raka'a uku kullum azhar raka'a biyu kullum la'asar raka'a biyu kullum isha'i raka'a biyu وروى ابن خزيمة في صحيحه إمام ابن خزيمة يا رويتو كان صحيح حديث ندري أكو an aisha daga ana aisha Allah kara mata yarda kala tace فرض صلاة السفر والهدر ركعتين ركعتين أصل الأمر فرلا تسلى وفريلا سلا تفيا تسلى بذلك ركعة الدين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ألوكة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يداه مدينة تزمع زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان sai aka ƙara raka'a biyu raka'a biyu a sallan zaman gida kamar da bayan ya gabata wa turikat salatul fajr aka bar sallar alfajr wa sallar asuba ba ma ta kare ba saboda tsawatar da ake cikin wa salatul maghrib haka kuma aka kira da sallar maghrib لأنها وتر النهار ومن يتوتر دبدا وتر أبنا yini ne bayan fitan yini dab da fitan yini wawa abu dawud wani shi ne hadisin karshe da zamu imam abu dawud ya rawaito cikin sunan dinsa hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da takwas da isnadi sahihi daga sahabi abubakar wa numai
kala yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya yi limancin sallah fi khawfin wato azura wato ya sallaci a zahar fi khawfin cikin yanayi na fargabar wato tsoro wato na fargaba mana a lokacin yaƙi ya sallaci a zahar ya limanci sabon sallan a zahar ga abin da ya faru fasaffa ba'aduhum khalfa sashin sahabbai ya tsaye da sahu bayansa suka yi sallah tare kenan wa ba'dhum bi iza'il adu ɗaya sashin kuma sai ya ci gaba da sahunsa yana fuskantar abokan gaba domin bawa annabi kariya da bawa sauran sahabbai da suke sallah tare da annabi sallan kariya da annabi wannan limancin fa salla bihim rak'atayn azhar fa ana magana sallar azhar ne annabi sai ya sallaci raka'a biyu tare da su kawai sun masallama daga annabi sai ya sallama fannala allabi na sallu ma'ahu waɗannan da suka yi salla tare da shi su ma suka juya suka tafi suka ɗauki makamansu suka yi sabu suka fuskanci abokan gaba kenan su ma sun yi sallama ko da ba a fashi sallama su a wannan hadisi ba fawaqafa fawaqafu mawqif ashabin suka je suka tsaya inda wa'incan abokai nasu suka tsaya da sun maja ula'ika sai waɗancan inda da ba a yi sallah da su ba su kuma suka zo fasallau kalfa suka tsaye da sahu suka yi suka tsaye da sahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana za a sake sabuwar sallan azhar kenan sai ku ɗauke ta da ikamarta da dukkan abubuwa a sabuwar sallah fasalla bihim raka'ataini annabi su ma sai ya sallaci raka'a biyu tare da su thumma sallama daga nan annabi ya sallama su ma duk da ba a ce sun sallama ba su ma sun sallama sallar ta kare kenan ga yadda sallar take kamar yadda hadisin ci gaba da bayani fakana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'an a wannan sallah ta azhar annabi shi raka'a hudu yayi kowace raka'a biyu da sallama kowace raka'a biyu da sallama wa li ashabihi raka'atayn raka'atayn su kuma musulmi sahabbai da suka yi sallah da shi kowane group raka'a biyu kawai yayi yayi sallama imam abu dawud a cikin wannan hadisi yace wa bidhalika kana yuftil hasan haka hasan al-basri ya kasance yana bada fatawar yadda za a ya sallan fargaba sallar yanayi irin na yaƙi. Ƙala Abu Dawud, a cikin hadisin da aka ce, Imam Abu Dawud, mai ruwayar sunan Abi Dawud ya ce, Wa kazalika fil maghribi haka nan ma a wannan yanayi annabi ya yi wa mayaka salimanci a sallar ya kunu lil imami sittu raka'atin da wannan liman zai zama tushe na da raka'a shida domin za a yi masahabai ko kuma ya kashi biyu kashin farko ya sallah da su raka'a uku ya sallame su sallame sabi su je su fuskanci makiya ɗaya kashin da za su fuskanta makiya su kuma su dawo su sahu a bayansa a sake sabuwar sallah raka'a uku har yanzu shine ma'ana yakun lil imami sittu raka'atin wa lil qaumi thalathun thalathun su kuma mutanen zai zama ta kowanne na da raka uku uku kuna ƙara gamsuwa cewa sallar magariba ita raka uku uku ce yawwa kala abu dawud abu dawud yace yanzu bayan da nan kudin nan hadisi ne daga annabi kala abu dawud abu dawud yace wa kadhalika bayan da nan kudin zo kamar haka ne rawahu ya ayyuhu abi kathir ya ayyuhu abi kathir rawaito shi an abi salama daga abu salama an jabir daga sahabi jabir bin abdullah عن النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سليمان اليشكري هكذا ما ربما لم رويته حديث سليمان اليشكري شما رويته تابعين عن جابر دغ صحابي جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي صلى الله عليه واله وسلم انتهى kun ga kun ina hujjar mu take mu a wahayin hadisi ina hujjar su masu suka dan gungu take kitabun rasi kenan su barista su barista barista su ne da magoya ba da su ne da kano da suka suka kamunta suka wannan domin sun saba alkurani an yau sai gaskiya ba zahiri sun gaskiya dukkan su biyu magaryata ne fatattu amma dai a nan su barista sun yi ne shan yi gaskiya wanda kuma da gaskiya na adalcin musulunci ya adalcin annabi da adalcin dukkan musulmi shaidan ya taɓa ba abu huraira wani labari na maganar ayatul kursiyu da abu huraira ya kawo annabi da sashi annabi ya ce gaskiya ya gaya maka amma fa babban makare shi ne shi wawa ka zubu ta idan mun fahimci wannan sai mu fahimci wani abu da a kansa za mu tsaya kawai don mu tsawaita mu idan muka fahimci wannan aƙidar ƙalaƙato da mai datse ne ta rushe kenan har abada masu yin ta sai dai su yi ta bisa babin abin da ake kira an zaton ko in akwai matan al-masal sa'ir akwai abin nan karin magana da arabawa arabar misalin mutumin da ya fahimci gaskiya ta matsari da sai da akurarsa amma saboda bukatarsa ya ce bai da ba asalin wannan karin magana mutane biyu ne suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai suka nuna wani abu a gabansu suna da yanzu ya ce kai ga wani abu ba wasu yara kuya ce da ya duba duba ce kai wannan wata tsuntsuwa ce anya ce da ya ce anya yara kuya ce ba wannan kuya ce ba tsuntsuwa ce kana suna tafiya suna zuwa suna zuwa suna kusa da da su kai kusa da wannan tsuntsuwar sai ta tashi ta fili wani ne ma gaskiya yanzu kaga in dai al'amari ne wanda yake kira abi gaskiya da yake da hankali a shi kenan wanda yake cewa zan zuwa ya ci kullu magana kuma ta kare sai ya ce ban ce maka dama wannan tsuntsu ba ne ai zuwa ce dama ya ga ba ya ce a ne ne aure na kana koya ce ya ce ko hadda ta tashi ma yanzu kana koya ce ce bas ne aure na kana koya ce ne suna wannan mutumin mu'anit ma'anan inadi a larabci shi ne ka san gaskiya ta kowane gefe ba ka da wata mafita ba ce sai yadda da gaskiya inda za ka yake da hankali amma da haka ka ce baka yadda ba to ai mun ce su yan kalakatu ginshikin addininsu shi ne yi wa hadisan mazan Allah ya rufe da sharri da nuna cewa shirme ne kayan banza ne shiriri ta ce abu ne mai karwa da juna sam sam ba wahayi bane daga wurin Allah babu shi kuma la min qaribin wala min ba'idin a cikin alqur'ani wannan shine ginshikin addinin su na'am domin inda za su amince alqur'ani ya zo da bayanin hadisi ana ba magana a kidar ka alakatul kuma babu da babu irin sallar nan ta su barista abin nan su da dillo kano da babu ita to sai mu duba mu gani akwai sunna da zo mu yi ishara akwai sunna alqurani akwai ma hadisin alqurani lafazin hadisi kuma matsayin hadisin annabi alqurani eh akwai azarma karanta mana suratul tarim wa iz asarra an-nabiyyu
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
na'am فلما نبأت به وعرفه الله عرف بعضه وأعرض عن بعض
alai فلما ba da ma ci gaba za mu gyara فلما نبأ به قالت من أنباك هذا na'am قال نباني العليم الخبير ahsanta wannan aya aya ce daga cikin suratul tahrim ina jin aya ta uku ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma allala laka tabtaghina mabata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله عليم حكيم الله مولاه والله عزيز مولاكم وهو العليم وهو العليم الحكيم حكم منني حكيم to kun gani haka mujizan alqur'ani المهم آية أكو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كن غني محل الشاهد إنك طب يا معلم الشاهد وإن أسر النبي ألوكة عند النبي يا أسرتا حديثا ويسر النبي إلى باب أزواجه حديثا حديثا إن مفعول به دون مفعول به أنا نفي يرى بكاتا فعلي دفاعلي أسر هو أكوي فيل دفائلي أسر فيل دفائلي مفعول به شيني حديثا كتنا sannan ku yi aiki da abin da kuka tuna ku gaskata abin da kuka tuna wa id asarra annabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya asirta hadithan wani hadisi na kira lafazin hadisi ya fito a lokacin da annabi ya sirranta wani hadisi ga sashin matansa hadisi ya fito ne ko bai fito ba ya fito ya jama'a annabi ya sirranta wani hadisi kenan ashe annabi yana hurda hadisi ashe annabi yana da hadisi idan kana son ka ga wannan hadisin ka je littattafanmu na al-sunna kare sahihul bukhari ba ga wannan hadisi Allah da ya bamu labarin cewa tabbas wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta hadisan wani hadisi zuwa ga sashin matarsa amma nassin hadisin ya zo cikin buhari ya zo cikin muslim ya zo cikin littattafan hadisanmu na ahlus sunna kai hatta shi a rafiba isna ishriya a littafin hadisansu wannan hadisi sun ambace shi akwai hadisi hadisi ya tabbata cikin alkurani yanzu ko bai tabbata ba ya tabbata manzon Allah yana da hadisi kun fahimci mahallu shahid Allah ya ce ambata lokacin da annabi ya sirranta wani hadisi zuwa ga sashin matansa falamma nabba'a bihi lokacin da ita matar ko sashin matar ta ba da labarin wannan hadisi da aka sirranta mata an gani Allah maɗaukakin sarki sai ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru tsakaninka da sashin matanka ga kuma abin da wannan matar ta yi annabi sai ya dawo ya gaya mata wani ɓangare na abin da ta bayyana amma kuma bayyana mata wani ɓangaren ba saboda kwantar da hankali falamma na ba'ad bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu ay arrafaha ba'd hadha alhadith wa arada an ba'd sannan ya kauda kai ga bayyanar mata sashin hadisin da ta bayyana falamma nabaha bihi Allah ce lokacin da annabi ya bayyana ya bata labarin hadisin da ta bayyana din kala sai ce da shi a to malam ba ga hada wa baka labarin wannan annabi ya ce ana ba ne al-alimul khabir al-alimu masanin nan al-khabir wararren nan shine gani a wannan aya ta uku ta suratul tahrim madaniyar kuma wannan suratul tahrim sura ce madaniya bata sauko ba sai bayan hijira sai bayan annabi ya dawo madina to farko ya kamata ku san cewa ba ma alqur'ani ba ko sunnar annabi ko da maganar mutum mai hankali ne to sashin maganarsa ba ya da sashi wannan shine asali ballantana ko maganar Allah wayin alkur'ani ballantana kuma maganar annabi kan abin da ya shafi hukunci hukunci wahayin sunna saboda haka alkur'ani sashen sa baya kare ta sashi alkur'ani sashen sa baya warware sashi sunnar manzon Allah sashen ta baya kare ta sashi sashen ta baya warware sashi idan ya bayyana gare ka kai akwai wata ayar da take karo da wata aya a matsayin ka na wanda bai san alkur'ani ciki da waje ba aikin da za ka yi shine sai ka tambayi malamai akwai malamai mujtahidai wanda suka saba da alkur'ani sun saba da sunnar manzon Allah sun saba da ƙa'idojin larabci sun saba da dukkan wasu ƙa'idoji da ake bukata suna ganin su tamkar wani ya ajiye abinci a gabansu Allah ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana idan ba ku sani ba an fahimci abin don ta ka ga an samu karo ana ne ba karo ba ne a a kai hukuncin ne ya soke ɗaya hukuncin ana samun wannan ta yi kamar an samu karo a ba karo ba ne kowanne yana aiki a ɓangarensa an fahimci abin to idan kuka karanta wa ‘yan ƙalaƙatu cewa hadisin annabi ya tabbata, shari'iyarsa ta tabbata a cikin alƙur'ani da faɗar Allah wa in asarar nabiyu ila babu a zuwa je hadisa, idai ta, to ai ya zo cikin alƙur'ani Allah ya ce cikin suratul araf fa bi ayi hadithin ba da yu'minun sannan ya ce a cikin suratul mursalat fa bi ayi hadithin ba da yu'minun sannan ya ce a cikin suratul jafiya فبحديث بعد الله وآياته يؤمنون Allah riga haramta hadisi ba a imani da wani hadisi sai alkur'ani sai ka ce masa a'a dakata alkur'ani baya karo da baya warware alkur'ani kai kana bukatar malami da ya san shari'a ne ya maka bayani farko akwai hanya biyu idan da za mu kaddara cewa lalle akwai karo da juna to ga irin amsa da za ya kamata ka samu amsar da ya kamata ka samu shine suratul araf sura ce makkiya a maka aka saukar da ita suratul mursalat sura ce makkiya a maka aka saukar da ita suratul jafiya sura ce makkiya a maka aka saukar da ita ita ko suratul tarim amma ne aka saukar da ita saboda haka inda a lokacin hassan inda a lokacin da aka ce fa bai yi hadisin ba da yuminun an haramta kowane hadisi sai alkur'ani kawai a makka kenan to yanzu madina an halattar da hadisin annabi an fahimci abin saboda haka babu karo sai mu ce ayar fa bi- eh, eh, abin nan ta- suratul tahrim ita ce nasikha sa'annan ayoyin suratul araf da suratul mursalat da suratul jathiya su ne mansuha wannan idan muka ɗauki fuskar cewa ayoyi hudun suna karo da juna idan muka ɗauki ɗaya fuskar kuma cewa babu karo kai ne baka fahimta ba domin alkulani yana ƙarfafa junansa ne da aka ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu din ana nufin ba'dahu domin daga suratul daga farkon mursalat haka kare ba inda aka ambaci ma alqur'ani sai aka ce fa bi ayi hadithin na karshen surar ba'dahu ko din na abdamir ya'udu ila alwahyi wal wahyu yanqasimu ila qismayn saboda kamar Allah na cewa ne fa bi ayi hadithin da wani hadisi ne za ku yi imani بعده أي بعد وحي القرآن بعد وحي القرآن ووحي السنة ما كان تكاري إنك كما جاسيات فبأي حديث بعد الله وآياته ونحديث نيكما bayan Allah ko da yake ba a ce wa rasuli ba amma ana nufin wa rasuli don akwai su ayoyi da dama suke wajabta yin imani da manzon Allah saboda haka nan ma sai a ce fa bi ayi hadithin ba'dallahi wa rasulihi wa ayatihi sa'annan wa sunnatihi saboda wasu hadisan sun tabbatar da me ko wasu ayoyin sun tabbatar da sunnar manzon Allah kamar da muka ce wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma a cikin suratul baqara wadkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi was- wal hikmati nan Allah ya nuna ya- ya saukar da alkitab wanda alkurani ne ake nufi a suratul baqara wal hikma kuma ya saukar da alhikma kun fahimci amsa magana ya kamar tafi wannan tsawo amma kuma wannan wa fi hadha kifaya idan kuka fahimci wannan aka rike wannan da kyau har abada a hujjance aqidar qala qato ta mutu sai dai a bar su da inadi anzatun wa intarab hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور Ibrahim Jalo Jalungo shugaban malamai ta ƙasa Allah kuma ya saka da alheri. Wai aka ce abin na masu shi ne, kasan yadda karatun yake to sai mai shi. Malam muna godiya Allah ya saka da alheri. Idan dai ba inadi ba mutum ya fahimci irin wannan aƙida. ta waɗannan ƙur'aniyun ko waɗanda suke cewa ƙala ƙato kasan dai kawai duk abin rigima ce da kuma kankan ba da ɗauko aƙidar da dai ana buƙatar a gurɓata mutane a jefa su zuwa ga wani hanya amma in ka fahimci karatun nan yadda aka bi shi da sassala da hankali karatu 'yar madina ka san cewa lalle hujja kuma ya riga ya ƙare Allah kuma ya saka wa malam da alheri Ah, ba tare da ɓata lokaci ba da ke lokacin ya ɗan ja a zan gayyaci shi shugaba a fadilatu sheik imam yusuf adam muhammad domin ya zo ya yi godiya sai ko mu rufe da addu'a insha Allah ta'ala shugaba bismillah na ga aran ma za a ci wurin kare wake to shi ke nan da Khalas, da haka aka zanna yau. Ya fara da wuce.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya wa Allah maɗaukin sarki mai komi mai kowa wanda ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci masallaci da ake kiransa da masallacin malam ibrahim da maturu allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya ramce shi allah ya haska kabarinsa a jama'a kamar yadda aka ji babban bakonmu dr ibrahim jalo jalingo wanda shine shugaban majalisar malamai ta jama'ati zatul biriya wai kamata suna ta ƙasa ya taso kan hanya ta zuwa maiduguri allah cikin ikonsa ya yi mana ainihin baiwa da ni'ima ya azurta mu da ainihin ya tsaya da zango a nan don ya ba da irin wannan darasi mai fa'idan gaske wanda muka ji shi ko muka saurara tabbas wannan darasi na san ya warware matsaloli da dama kuma ya kore shigohohi da dama wanda da yawa daga cikinmu muna jin ana ta ainihin cusa su ainihin zukatan ɗalibai domin matsala ce wacce take gaskiya ta fi ainihin shafan ɗalibai kai tsaye wannan guguwa wa'inda ba su yi karatu ba kai tsaye tafiya da su take yi wanda suke da ɗan karatu su ne wanda abin yake musu haka-haka saboda mutane ne wanda sun tsaya sun ce ƙura'ani ba hadisi ƙura'ani ba hadisi kuma su zo su jawo ƙura'ani ka ji shi kamar kawai su aka sauke ƙura'anin wannan yake ainihin burge mahaddatan ƙura'ani da dama da kuma wanda suka karanci ƙura'ani sosai suke gani waɗannan mutanen ai karatunsu ya kai karatu da haka suninsu ya wuce a ce da su jahilai da haka duk abin da suke faɗi da ilimi suke yinsa amma yanzu gashi dotta ya zo a cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba gaba ɗaya ya warware mana wannan matsalar da yawa dai daga cikin munasan shibohi da suke kawowa gaba ɗaya babu an rore shi da haka ba abin da za mu ce sai dai mu yi addu'a wa dotta Allah ya saka da alkhairi Allah ainihin kuma ya ƙara ainihin ilimi ya ƙara girma da daraja da ɗaukaka ya ƙara ainihin imani da ikhlasi irin waɗannan darussa gaskiya ana buƙatar su sosai Allah ya saka da alkhairi dotta kamar yadda ka taso akan hanya daga ainihin jalingo jiya kaya da zango a gombe yau kuma ga kana a damaturu gobe kuma insha Allahu yiwar haka kuma kana can maiduguri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai ka lafiya Allah ya kai ka lafiya abinda kuka so saboda shi Allah ya baka ladansa sannan kuma muna addu'a Allah kuma mai da ka gida lafiya da sauran dukkan jama'a da suka halarci wannan karatu musamman 'yan social media wanda suka ɗauki wannan karatun wanda na tabbata cewa wannan karatun inda zai kai mutanen da za su amfani da shi mutane ne za mu iya cewa miliyoyin mutane ba ƴan kaɗan ba ne kuma ta hanyar ƴan social media ɗin ne Allah saka muku da alkhairi ga ƴan agaji da sauran dukkan wayanda suka zo muna muku addu'a Allah saka wa kowa da kowa da alkhairi kuma dotta Allah kai shi lafiya kuma mai da shi gida lafiya kuma Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan jawabin shugaba yusuf adam muhammad shugaban jibuis ta jihar yobe allah ya saka masa da alheri a gurguje kafin mu rufe da addu'a zan gayyaci alamma muhammad sani guru domin yadda muka fara da karatun ƙur'ani kuma ya rufe mana da ƙur'ani khitamuhu misk aramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رئ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شيء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
Muhammad Sani Idris Guru Allah ya saka da alheri da wannan tilawa mai ratsa zuciya har yanzu insha